الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙo a cikin littafinmu mai albarka irshadu salik a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala muna cikin bayani akan zakka ta dabobi wanda mun tattauna akan zakka ta manyan busashe mun yi bayani akan zakka ta raƙumma da kuma zakka ta shanu wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan zakka ta ƙananan dabobi na bismillah
wani sabulun ghanami arba'una wa fiha shatun kallati fil ijli wa fi mi'atin wa ihda wa ishirina shatani na'am malam yace wani sabulun ghanam nisabi na busashe na ƙananan dabbobi tumakai da awakai arba'una sai in sun kai busashe arba'in sai sun kai tumakai arba'in ko awakai arba'in ko wake da shinkafa arba'in sai sun kai tumakai da awakai guda arba'in cicif sannan kuma suka kai wato adadin da ake fitar da haƙi na Allah a cikinsu suka kai adadi na nisabi idan ya zamanto mutum ɗaya ya mallaki tumakai da awakai wanda ba su yi ƙasa da arba'in ba to idan suka shekara a ciki akwai haƙƙin allah subhanahu wa ta'ala da zai fitar a cikin waɗannan dabobin wafi ha shatun to idan ya zamanto mutum yana da kwai tumakai da awakai guda arba'in cicif kuma suka shekara a cikinsu haƙƙi na allah shine zai bayar da tinkiya guda ɗaya tal ko akuya guda ɗaya tal ko ɗan akuya guda ɗaya ko rago guda ɗaya kamar yadda muka faɗa a baya a shatu suna ne na jinsi wanda ya ƙau ala zakari wal unsa minal ma'azi wa ba'an wato suna ne wanda zai iya afkuwa kan namiji da mace na tamakai da awakai kallati fil ibil wato tamkar irin tinkiya ko dabbar da za a bayar ƙarama a cikin wato zakka ta raƙumma idan ya zamanto mutum yana da raƙumi biyar muka ce zai bayar da tinkiya guda ɗaya ce idan sun kai guda goma zai bayar da tinkiya biyu idan sun kai sha biyar zai bayar da tinkiya uku idan sun kai ashirin zai bayar da tinkiya hudu to daga ashirin da biyar kuma abin da ya sama ne za a yi lissafi da manyan busashe go na'am wa fi mi'atin wa ihda wa ishirina shatani to tun daga arba'in daidai mutumin da ya mallaki tumakai arba'in daidai da sama da arba'in ba zai gushe ba yana bayar da tinkiya guda ɗaya tal a cikin wannan garken nashi har sai sun kai ɗari da ashirin sai sun kai ɗari da ashirin wajen rara wajen ɗa tamanin ci ana tun daga arba'in daidai har ya zuwa ɗari da ashirin idan mutum yana da kwai tumakai da awakai garken shi sun kai ɗa ɗari tabakan da awakan to haƙƙin Allah a ciki dabba guda ɗaya tala zai bayar haka nan in sun kai ɗari da goma sha biyar haka in sun kai ɗari da ashirin daidai arba'in arba'in uku to ba za a ce zai bayar da tumakai guda uku ba tinkiya guda ɗaya talci zai bayar wa fi ihda wa ishirina wa mi'atin idan suka kai ɗari da ashirin da ɗaya idan ɗaya ta ƙaru kan ɗari da ashirin daidai zamanto sun kai ɗari da ashirin da ɗaya shatani to zai bayar da tumakai guda biyu ne tun daga arba'in yana bayar da ɗaya ana tafiya ana tafiya ana tafiya har su kai ɗari da ashirin daidai ɗaya tana ƙaruwa daga kan ɗari da ashirin daidai to yanzu kuma wannan haƙƙi na Allah ya ƙaru a cikin wannan dabobi nashi sai ya bayar da tinkiya guda biyu ko awakai guda biyu ko tinkiya da akuya guda daidai mun gane da kyau na'am وفي مئتين وشاة ثلاث ثم في كل مئة شاة to shikenan malam yace wa fi mi'ataini wa shatin to kuma yana bayar da tumakai guda biyu ko awakai guda biyu ko garwaye ɗaiɗai tun daga 121 har ya zuwa su kai tumakai da awakai guda 200 cicif tun daga 121 har su kai 200 cicif ɗabi raka zai dinga bayarwa wafi mi'ataini wa shatin salafun to ciki inda ya zamanto an samu tumakai da awakai 201 a cikin garken shi da mai tattara zaka ya zo lissafa tun daga ɗaya sai da ya kai 201 ya ga cewa lalle tumakan da suke cikin wannan garke 201 ne yanzu salatu shiyahin shine salatu to sai ya bayar da awakai guda uku ko tumakai guda uku wanda wannan shine haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar tashi wato zaka ta ƙananan busashe ba ta da wahala daga arba'in 121 daga 121 waɗannan su ne inda guraren da wajibi yake canzawa tun daga 40 har yi zuwa mai 80 mai 100 duka hukuncinsu ɗaya ba za a ce bai ba da tinkiya da jika goma ko tinkiya da jika biyar ko tinkiya da kaza mun gane da kyau haka daga 121 har zuwa 200 cicif hukuncinsu ɗaya ne wannan duka rara ce wannan tsakankanin farillolin nan guda biyu mun gane da kyau sun mafi kulle mi'atin shatun to yanzu tun daga 201 haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar tashi zai dinga bayar da tumakai guda uku hal su kai tumakai 300 da gomiya tara da tara har su kai tumakai 300 da gomiya tara da tara wannan dabobi guda uku za a bayar wajen anan rara 200 ba biyu ce rara 198 wannan duka rara ce to yanzu idan ɗaya ta karu kan tumakai 399 ɗaya ta karu ta kai nawa kenan suka kai 400 to yanzu a wannan lokacin kuma sun mafi kulli mi'atin shatun yanzu kawai lissafin da mutum zai yi inda ya garken shi ya haɓaka ya kai sama da tumakai da awakai 400 a ciki yanzu a kowace ɗari kawai tinkiya ɗaya za a fitar a kowace ɗari haƙƙin allah ɗaya ne a cikinsu mun gane da kyau wannan shine tun daga ɗari biyu da ɗaya zai lissafa ya ci gaba da bayar da uku uku har sai sun kai ɗari uku da gomiya tar da tara duka uku uku za a dinga bayarwa ɗaya tana karuwa sun koma ɗari hudu sun mafi arba'in mi'atin sai ya bayar da arba'u shiyahin ثم في خمس مئة خمس شياه وهكذا إلى أن يصل إلى الألف a dubu shine zai bayar da tumakai guda goma a dubu biyu zai bayar da tumakai guda ashirin a dubu uku tumakai guda talatin a kowace dubu zai fitar da goma ce mun gane da kyau a kowace ɗari guda ɗaya a kowace dubu guda goma a kowace dubu goma guda ɗari wannan shine a haƙƙin allah a cikin wato ƙananan busashe tamakai da awakai lissafin su baya da wahala na'am
wala tu'khadhu harimatun wala harimatun ba harimatun ba wala tu'khadhu harimatun wala hazilatun wala ma'ibatun wala fahlun la na'am la kalimatu da'ani wal ma'azi jinsun wal ma'azi wal ma'aji yawa la kalimatu da'ani wal ma'azu jinsun na'am لا كلمة الدعني والمعز جنس نعم to shikenan wal ma'az wannan rufa ne ba ba sai kasa ba yace wala tu'khadhu harimatun ba a amsal harima tsohuwa wanda alherin ta ya kare idan mai tattara zakka ya tafi amsal zakka ba za a diba wata wata tsohuwar akuya wanda ta shekara goma a duniya wanda alherinta ya kare ta fasa aihuwa ga ta nan kana ganinta ma da kaga idanta kasan ba yarinya ba ce wannan ba amsarta saboda wannan laisat a saliha lil fuqara bata dace da talakawa ba saboda shi talaka yanzu idan ka bashi tinkiya ka bashi ko akuya zai zai rike ta ne ya kula da ita dan ta aihu ya ci gaba da moruwa da ita to yanzu aka ba shi tsohuwa wanda ta daina aihuwa kawai sai ta dinga cinye mishi ciyawa ta dinga cinye mishi abinci ta dinga shanye mishi ruwa kullum wani lokacin mama kirkin ma za ta ƙara yi wadda aka ba a musar tsohuwa a wajen zaka saboda wannan laisatu musliha lil fuqara laisatu maslaha lil fuqara ba maslaha cikin ta ga talakawa sannan kuma wala hazilatul haka idan aka je amsar zakka ba a amsar dabbar da ya zaman tora mai rashin lafiya ce dabbar da ta zaman to mariba ce marar lafiya ce ba a amsarta lafiya kalau alhamdulillah lafiya kalau alhamdulillah lafiya kalau alhamdulillah masha Allah tuma dalla Allah ba da sa'a Allah ba da sa'a Allah ba da sa'a na'am wala hazilatun hakanan kuma ba a amsar marar lafiya idan ya zama to ga wata marar lafiya nan ga ta nan ta yi ko ba ta yi ba a cikin garke a yadde to mai garke ba zai ce wato ɗauki wannan saboda ai sun zai aka je talakawa ta kila ba a yanka musu ita a raba musu namanta ba za a amshe ta ba saboda wani talakan ba naman ba yake kallo ya za a yi shi ma wata ran ya zama mai garke yake bukata yanzu ka kai mishi wanda take mara lafiya wanda ba zai ji ya ba zai ji ya halaka ba ke na yanka ta zai yana yanka ta aka yi watan dan naman ta aka tattara mishi kuna aka ba shi biya ya je shi ya kashe shi to ba za a amshe ta ba haka ne ita ma wannan ba saliha ba ce fuqara wala ma'ibatun haka nan kuma wanda take da kwai aibu a jikinta irin wanda take gurguwa mai dingishi ita ma ba a amsarta a garke in akwai wata wanda uwarta ta buge ta ta tashi take dingishi a karye kafa a karfe a kafa a karye to mai garke ba zai bayar da ita ba a matsayin ita ce haƙƙin Allah saboda yanzu idan aka kawa talaka ita shi ma zai jiya ne da ita to da haka ba zai amshe ta ba haka wanda ya zama to tana da kwai ido daya ita ma wannan ba za a amshe ta ba a wajen a wajen zakka ba amsar da wala fahalun hakanan kuma ba a amsar bijimi na garki yanzu shi kuma wannan saboda a ciki akwai takurawa shi mai garken yanzu kawai mai tattara zaka ya je shi in ya tattara ya lissafa ya ce to a cikin dukiyarka haƙƙin Allah biyar ne ya diba wani katon bunsuru wanda ya ga ya fi kowane bunsuru girma a garke ya ce ɗaya wannan shi za a huda a ajiye shi a gefe daya ba za a yi haka nan ba saboda a nan kuma an shiga haƙƙin shi wannan mai garken to kowane ɓangare ba a so ya cutu la karimatu da'an hakanan kuma baya halitta a amshi shi wannan mai tattara zakka ya doki kyakkyawa a cikin tumakai ko kyakkyawa a cikin awakai baya halitta ya diba wanda tafi kima da daraja a wajen shi mai garken ya diba waɗansu tumakai ɓuɓul-ɓuɓul ko waɗansu balamu ya ce su zai kama wanda ya san a cikin garken waɗannan su ne masu su ne mahallu shahidkin a cikin garken su ne manya idan aka shigo ma in ya kawo abokan shi su ga garken shi wajen irin waɗannan dabobin yake kai su saboda san yana da kwai dabobi masu kyawu to shi mai tattara zaka ba zai amshe su ba saboda yana amsa in ya mai Allah ya isa to kama shi zati kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'adhu bin jabal hadithu abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahihain da ya je shi yaman Allah ce da shi wa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watil wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun tunan haka ba amsarta ya ce wal ma'azu jinsun ya ce to awakai su ma jinsi ne na tumakai da awakai da tumakai dukkaninsu jinsi ne guda ɗaya ba jinsi ba ne guda biyu da haka yanzu idan ya zamanto mutum a garken shi akwai tumakai da awakai cakule tumakai guda ashirin awakai ishirin da ɗaya to sun kai arba'in da ɗaya dukkaninsu hukuncinsu ɗaya to zai fitar da hajji Allah guda ɗaya ne a cikin wannan dukiyar in ta shekara haka nan in ya zama to sun kai 121 ko sun kai 201 ko sun kai 400 iya dai haƙƙin Allah da zai fitar a cikinsu dukkaninsu za a yi lissafi ba zai ce ba kaza kaza ne kaza kaza ne duka zai hada su duka jinsi ne guda daya na'am
وحكم الأولاد ما تقدم وتزكى السائمة والمعلوفة نعم وحكم الأولاد hukuncin 'ya'yan waɗannan dabobi na busashe na ni'ima hukuncin 'ya'yansu shine ma taƙaddama yadda ya gabata a baya na cewa wato khadu sinnul wajibu falau matatil ummahatu wa baqiyatil auladu nisaban zukkiyat wannan shine hukuncin 'ya'yan hukuncin 'ya'yan shine in dai an samu sun kai nisabi to wa haulu nasilil ummahat nasilil an'ami haulul ummahat shekarar ɗiyan dabobi na ni'ima su ne shekarar iyayensu da a ce iyayen za su rasu dukkansu ga baki ɗaya amma kuma 'ya'yan nasu su wanzu amma sun kai nisabi to za a fitar musu da zakka kamar yadda muka faɗa a baya malam ya ce wato zakke sa'imatu wal ma'alufatu ana fitar da zakka wato zakka sa'imatu wato zakka ba wato zaki ba idan aka ce wato zaki sai a ce as-sa'imata wal ma'alufata wato zakka sa'imatu wal ma'alufatu wato ana fitar da zakka ta dabbar da ake yi mata kiwo ake fita da ita daji a kiwata ta a kai ta a saka ta a cikin wani lambu ta yi kiwo wannan ita ce asa'ima wanda ake saka ta ta yi kiwo a cikin daji ta shigo cikin daji ta ci daga cikin ciyawu alma'alufa ita kuma ita ce dabbar da ake tilke ta wanda ita a daure take a cikin garke amma abin da take so za a kawo mata irin ruwan da aka san ma ba ta sha ba a kawo mata shi irin ciyawar da aka san ba ta ci ba a kawo mata ita irin hudar da aka san ba ta amfani da ita ba a kawo mata ita kuma sai a zo a yi ta mata kwaya a allura da sauransu ana ta bata kwaya tana ta haɗiya to wannan su ma a cikin garke ana yin lissafi da su ba za a ce ba ta turka ce wannan ba za a lissafa da ita ba da wanda ake lissa da wanda ake turkewa da wanda ake saka ta ta tafi ta nemi abinci da kanta dukkaninsu ana fitar musu da zakka na'am al eh wale na'am wa mubaddalu nisabin bi jinsihi wa mubaddilu nisabin bi jinsihi yabni yabni wa bi khilafihi al mashhur al istinafu illa an yaf'alahu firaran shikara malam ya ce wa mubaddilu nisabin bi jinsihi dukkan wanda ya canza nisabi bijinsihi da jinsin dabbobin da yake rike da su a da to wannan yabi ne yana yin gini kan abin da ya gabata a baya na shekaru shikenan mutum ne yana da kwai shanu yana da shanu yana kiwonsu sai wani abokin shi ɗan yankin chad ya zo shi da ya zo ya gane ce ka a ce mutum yana lalle garken nan naka yana da kyau ce wannan da a ce ɓaunaye ne gare ka shanun daji ne gare ka aida yadda garken naka zai ba da ƙayaci ya fi wannan su kasan shanun daji yawancinsu bibi suke aihuwa ko uku uku kuma akwai gurin da yanzu in ka kai su ko za ka sayar da su yadda za su baka yadda za su yi daraja ka saida su da kima da wuri wa'annan namu na yanzu na gida nan ba za su yi wannan kudin ba ce eh jamshi kwarai ku kawai rana kai tsaka yana da kwai shanin shi guda 45 kawai ya kai su kasuwa duka aka saida su da ya tashi kawai sai ya tafi can wajen yankin cadin ya je ya siyo ƙaunaye guda 45 ko guda 50 ya kawo ya cika su a garke shi wancan satin ka gan shi da shanu na gida amma kuma wannan satin ka gan shi ya zo shi da sabbin shanu shanin dawa mun gane da kyau to wannan ana ce da shi mubaddilu nisabin bi jinsi wanda ya canza nisabi da jinsin wannan nisabi din saboda da aljawamis da albakar din guda ɗaya ne kamar yadda muka yi magana a baya ko to haka nan inda ya zamanto mutum yana da tumakai zalla a garken shi shikenan sai wani ya bashi roman kananan ya bashi roman awakai sai da a ce awakai ne gare ka wannan garken naka kai wayansu awakai ne na gani iya uku uku suke haifa cikin shekara ɗaya ka gada awakai ne gare ka wannan garken naka ya kai shekara nawa ce shekara hudu wallahi kuma har yanzu baka kai ba ɗari tamanin da nawa ne ka fara ya ce da arba'in da uku kuma duka halin yanzu a shekarar uku shekara biyar duka abin da ya karu ba su ya ce da a ce wani sa'awa kai na ko wani sa'awa kai na guri kaza wannan shekara ɗaya su haɗa maka da a ce su ne kake da kuwa a shekara ɗaya za su iya haifa maka ɗari ma ga sunan su guda arba'in da uku ko za su iya ƙara ɗari koma ɗari da arba'in da uku eh ya ce habawa ne da awakai ne da yanzu ba wannan garken ba wannan ba ake magana ya dai ɗari biyar shekara biyar ya dai ɗari biyar eh yanayin kawai rana kai ɗaka ya je sai da wannan tumakan nashi shi kenan sai ya siyo awaka to wannan shi ma ya buri yana yin gini in a ce cikin watan zulhijja yake fitar da zakarsu kuma sai ya zamanto a cikin watan ramadana ne abokin nashi ya zo ya gaya mashi to yanzu kawai idan ya je siyo a cikin watan ramadan idan watan zulhijji ya zo kawai lissafi za a fitar da zakarsu saboda wancan wanda dama yake rike da su jinsin wannan wanda ya siyo ne sabbi irin misali mutum ne ya sai da ruwayel ya siyo ruwayel mun gane da kyau tawa wa bi khilafihi al-mashhuru al-isti'naf to wa bi khilafihi to inda ya zamanto mutum ya masanyo nisabi amma kuma ba da jinsin shi bane ya masanyo shi saɓaninsa ne da yana da kwai raƙumma ne sai aka ba shi farala ta shanu aka ce yanda shanu suke yi a wannan garin yanda shanu suke da ragi kuma gashi yanda insaniya ce ta aihu za ka yi ta tatsar nono ya fi na taguwan nan yanda kuma mutane suke son nonon shanu ya fi yanda mutane suke son nonon taguwa inda a ce shanu ne gare ka a cikin wannan girkin naka da yanda za ka ga ana ta saffa da marwa wajen neman nono da kaza da kaza da kaza da ya fi yawa yana kawai dalilin haka ya je sai da raƙumman nashi gaba ke daya rana kai tsaka a gan shi ya koro shanu ka ce wani wani aike ka bai ce a ai wannan raƙuman ne aka sai da aka kawo shanu yanzu an sai zamanto shanun nashi raƙuman nashi guda talatin ne da ya sai da ya siyo shanu guda arba'in to yanzu kaga baddalan nisabin bi khilafi jinsi ya musanya nisabi amma kuma da sabanin jinsin nisabin da yake da ada yanzu ya zai almashhuru mashhuriyar magana daga cikin maganganu na malamai shine alistinaf wato zai fara zai faru wata sabuwar shekara ce da safi zai fara sabo yanzu wancan lissafin ya roga shi inda a cikin watan zulhijja yake fitar da zakashi to yanzu saboda wannan nisabi din da ya siyo ya sha bambam da nisabin da yake fitar da zakai cikin watan zulhijja yanzu in a watan ramadana ne ya siyo to daga nan zai fara ɗaukar lissafi ramadana shida da shi mun kawo shanu maimakin waɗancan raƙuma yanzu idan shekara ta kewayo ramadan hijira ta ma'aiki tana 1445 shida da shi ya amso ya siyo wannan lissafi ɗin na shanu to yanzu idan 1446 shida ga watan ramadana ta kai sai fitar musu da zaka mun gane da kyau na'am illa an ya fa'alahu firaran malam ya ce idan kaga cewa an mai hukunci da cewa to dole hoya bani zai yi gini illa an ya fa'alahu sai dai in ya aikata wannan canja nisabi din nan da nisabi wanda yake ba na jinsin shi ba firaran saboda gudu daga hana haƙƙin Allah sai dai in ya gudu ne game da hana haƙƙin Allah ta dalilin wannan ne yasa ya yi haka nan to shi kenan sai a kama shi da yadda ɗin yake ki mun gane da kyau yanzu inda a ce lokacin da ya lissafi ya ce zuwa in zulhijja ya zo shuha ina ji ina gani sai na ba da ɗiyan maraƙu guda biyu ya shiro ya ce kai gaskiya muna iya ba da ɗiyan maraƙu guda biyu talaka biyu mun zan ba shi ɗiyan maraƙi guda biyu kawai je shi ya sai da dabobin nashi ga baki ɗaya kawai ya siyo raƙumma ya siyo raƙumma yanin bayan ya siyo raƙumma zai ce to sai bari kenan a watan rabudana allah kawai watan rajab in ya zo shi kawai ce to yanzu wannan raƙuman nawa in suka kai ramadana sai na fitar musu da haƙƙi Allah kawai kai sai sai da sai siyo ƙananan tumakai da aure kawai dai ya zama to dai kawai shi so yake kowace shekara a ce gashi ya zo ya huce ta ba wani wanda ya zo neman neman kuɗi wajen shi mun gane da kyau na'am yawa mun gane da kyau na'am
wa mustafidin sabin audunahu min jinsi mashiyatin yabnihi ala hauliha to shikenan malam yace wa mustafidu nisabin dukkan wanda ya fa'idantu da nisabi ya samu nisabi audunahu ko ƙasa da nisabi min jinsi mashiyatin wato na jinsin dabobin da yake tare da su na jinsin dabobin da yake tare da su misali yanzu yana da kwai tumakai da awakai garke ne gare shi na tumakai da awakai sun kai guda ɗari tumakai da awakan sun kai kwara ɗari wannan nisabi ne ko shikenan ana nan ana nan kawai sai matar shi ta faɗi ta rasu ita kuma matar shi wata 'yar kasuwa ce dama sai ya ci rubu'i daga cikin dukiyarta a cikin rubu'i din na sai da ya ci wajen miliyan takwas aka ba shi kawai da ya tashi dama da ke shi makiyayi ne kawai sai ya je ya karo tamakai da awakai na miliyan uku a cikin miliyan takwas din nan ya je istifada na nisabi na jinsin wannan dabobin da yake tare da su kawai je shi kasuwa ya lissafa ce to wannan tumakai da awakai din nan yanzu miliyan uku za ta saya mini ɗa hamsin shiganin kawai hudu kan tumkiya yan jika arba'in kan yan jika hamsin kan rago balami da sauransu duka da ya ciccika ya wajen waɗannan dababin guda hamsin yanzu sun kai nisabi go to yanzu ya bunihi ala hauliha sai ya gina shi ne akan shekararta wanda take cin gashin kanta mun gane da kyau yauwara wato idan ya zamanto mutum yana da kwai nisabi nashi na da sai ya zamanto istafa da nisaban akhara wanda fa'idatun ta jaddada tila'an malinci fa'ida ce wanda ba daga dukiyar wannan ba ta fito zuwa ne ya siyo ta da kudin shi to yanzu a wannan lokacin yadda zai shi ne ya binihi ala hauliya to sai ya gina shi a kan shekarata wanda take cin gashin kanta sai ya zamanto kenan yana da lissafi na shekara biyu mun gane da kyau to amma ya zo a cikin mudawwana al'imawa maliki ya ce mana a fada zanaman ila zanamin au bakaran ila bakarin au ibilan ila ibilin bi irsin au hibacin au shira'in an gane ku dukkan wanda ya fa'idantu da busashe tumakai da awakai ya ƙaro su ya haɗa su da tumakai da awakan shi wanda yake da ada ko shanu ya je ya siyo shanu ya haɗa su da shanun shi wanda yake da ada ko raƙumma ya siyo sabbin raƙumma ya haɗa su da wanda yake da ada ta hanyar in ma ga dace daga wajen mahaifinsa ko kuma kyauta ce aka bashi ko kuma siye ne yayi to زكى الجميع الحول الأولى إذا كانت نصابا تجب فيها الزكاة wato sai ya fitar da zakka ta dukkan wato waɗannan dabobin nashi ta shekara ta farko idan wannan na farko ɗin sun kai nisabi zakka ta waje ba a cikinsu sawa'un ملكت الثانية قبل تمام حول الأولى بيوم أو بعد حولها قبل قدوم الساعي wa in kanat al-ula aqalla min nisabin istaqalla bi jami'i bil jami'i hawlan min yawmi afad al-ukhra wato anan shi kuma yana fa'idantar mana da cewa idan zakka ta dabobi ya zama to mutum a garken shi yana da kwai tamakai guda arba'in shi kenan da ya tashi sai ya je siyo ɗari ya haɗa su a kai ɗari da nawa ɗari da arba'in to in ana sauran kwana biyu rakan zai fitar da zakar wannan guda arba'in ɗin idan suka kai idan kwanan biyu suka cika in aka zo ɗa biyu za a kama a cikin dukiyar tashi wannan mun gane da kyau ta sha bambam da fa'ida wanda ta jaddada la'an malin wajen harkar kuɗi kenan mun gane da kyau na'am
والخلداء نعم كالملك الواحد بشرط كمال النساب في ملك في ملك كل
malam yace wal khulaba'u wato abokanan hulɗa wanda suka garwaya dabobinsu suke kiwo a makiyaya guda ɗaya kalmalikil wahidi tamkar mamallaki ne guda ɗaya inda ya zamanto yanzu garke ne muna da mu biyar kowa yana da kwai garke nashi sai muka yi lissafi muka ga cewa ni kowace rana a daji nake wuni kai ma kowace rana a daji kake wuni shi ma kowace rana a daji yake wuni shi ma wancan kowace rana a daji yake wuni muka ga cewa kuma a cikin masu wuni a dajin na akwai wanda garken shi shi kadai ya haɗe namu gabaki ɗaya ya shanye namu gabaki ɗaya to sai muka ce muka zauna muka yi shawara maimakon a ce a kowace rana kowa kawai a daji yake wuni baya shigowa gari ba a sabga da shi ba a kaza ba a kaza a raba yanzu yau in kai kiwo gobe ni in yi kiwo shi wancan jibi ya kiwo wanda a sati kusan sau ɗaya da waɗan wani abu ne za ka raka zauwa ko ya zamanto kowa an ce to in kai sati ɗaya yanzu sai bayan wata guda hallo za ka dawo garki ka gani a ciki abin ya zo da sauƙi sai ka shigo gari in karatu za ka yi ka yi karatu in wata harkar ma za ka yi ka yi wata harkar saboda an samu tsari a cikin yanayin tafiyar to shi ne malayin cewar hulaba'u wato abokanan hulɗa kalmalikil wahidi tamkar mamallaki ne guda ɗaya tal amma bi sharɗi kamalin nisabi fi miliki kullin wato da sharɗin cikar nisabi a cikin mulkin kowane ɗaya daga cikin waɗannan abokanan hulɗa ɗin amma idan ya zamanto a ce muna da kwai tumakai da awakai ni na guda 25 ne naka 30 na wancan 20 na wancan 15 na wancan 18 a cikinmu ba wanda yake da kwai 40 ko amma da aka haɗa su sun kai kusan 120 yanzu a cikin wannan babu zakka a ciki saboda kowa daga cikinmu bai mallaki nisabi ba in aka zo shi a sa'i mai tattara zakka in ya zo shi ya lissafa sai a ce mishi to eh da ai baka san da wannan garken ba yace eh da dai na san waɗansu in tsugultsugulkin garke ya a ce to su ne aka hada ya mishi bayani dan kar ya kama mun gane da kyau amma in ya zamanto kowa daga cikinmu wannan kai garkenka kana da kwai 43 shi wancan yana da kwai 50 wancan yana da kwai 60 wancan yana da kwai 80 ni ina da kwai 45 aka zo idan aka yi lissafi kowa a nashi dama a karan kanshi ya kai lissafi to sai muka hada yanzu da muka hada in sun kai ɗa 500 shi kenan ɗa biyar za a fidda a ciki in sun kai ɗa 300 ɗa uku rakan za a fidda a ciki in sun kai 200 ɗa biyu za a fidda a ciki in ɗari biyu da ɗaya ne ɗa uku za a fidda kamar yadda dai muka yi magana a kai baya sannan kuma bi sharɗi jitima'ihim ala wasfaini da sharaɗin sun haɗu a kan sufofi guda biyu su waɗannan alkhulaɗa'u ɗin karra'i walfahali waddalwi walmurahi walmabit waɗannan sufofin nan guda biyar to allah kalli a ce sun haɗu akan sufofi guda biyu na farko kan ra'i kamar makiyayin makiyayin ya zamanto guda ɗaya ne shikenan mun zo mun haɗa dama saboda abin ya zo mana da sauƙi ne kai da kana baiwa makiyayin ka jaka talatin a wata ni ina baiwa na talatin wancan yana bashi talatin sai muka yi lissafin cewa wannan ho inda a ce za mu haɗa garken nan namu mu kawo makiyayi guda ɗaya ya shiga cikinsu mu biyar ɗin nan gabaki ɗaya muka ba shi jika hamsin daɗi zai ji da ni jika talatin ne kaɗai nake bada yanzu in muka bada jika hamsin kowa jika goma goma ce zai bada a jihu ya ɗan ji sauƙi sauƙi a cikin tafiyar mun gane da kyau sai zama to mi wannan shawarar sai zama to arra'i ɗin ya zama to makiyayin guda ɗaya ne walfahal da kuma bijimi ya zamanto ba bambanci tsakankanin dabobina da naka bijimi ɗan akuyan da nake da a cikin garke na zai iya yi wa ɗan akuyan da akuyar da take cikin garken ka bijimi ba matsala ba wani a rarraba ba suke sannan kuma waddalwi da guga mashayar ruwa abinda ake shayar da su ruwa ya zamanto guda ɗaya ne walmurahi da kuma wato gurin da suke hutawa da yamma bayan an gama kiwo inda za a je a yada zango ya zamanto guda ɗaya ne walmabit da kuma gurin da za a kwana da dare ya zamanto guda ɗaya ne to in suka hada akan sufofi guda biyu ya zamanto an samu arra'i guda ɗaya ne da alfahal ya zamanto guda biyu wa'inan ko to babu laifi za su iya haɗawa ko ya zamanto an samu arra'i da almabit inda suke kwanan garken ɗaya ne haka makiyayin ɗaya ne ko ya zamanto almurah da almabit guda ɗaya ne to ko da ya zamanto arra'i ɗin ba ɗaya bane ru'at ne to shi kenan sai a sai a ba su hukuncin wannan ɗin mun gane da kyau na'am وطلب المصلحة ولو آخر ولو آخر الحول sannan kuma na gaba wa talabil maslahati da neman maslaha neman kawo jara saboda da suka zauna suka yi lissafi in aka ce za a fitar da wato kowa nashi garkin ya kula da shi ne a ciki babu maslaha saboda ni ina so in yi karatu a gari kai kana so ka yi karatu a gari shi yana so ya karatu a gari amma saboda zaman da muke a daji kullum a daji muke kai a can ni ina jin muryarka kai kana jin tawa ba wanda yake shigowa cikin gari sai muka ga cewa to maslaha shine homi wannan dabarar kowa kawai a ce a wata so ɗaya ne zai zauna in ya zauna ya yi kwanan shi biyar ko kwana shida kwana shida shida so biyar zai kama kwana talatin daidai ne ne zauna kawai muka yi lissafi za ka yi kwana shida shi wancan ya kwana shida ni ya kwana shida shi ya kwana shida nan kwanaki talatin ɗin sun zo ƙarshe saboda neman maslaha ɗin nan to wannan babu laifi shi ma walau akhir al-hauli yace wannan koda a ƙarshen shekara ne koda a ƙarshen shekara ne shi wancan yana fitar da zakai shi misali cikin watan shawwal shi ma wannan yana fitar da ita cikin watan shawwal kuma wannan fikira ta hada garken nan ta zo muku ne cikin watan ramadan a ƙarshen shekara ne to da babu laifi babu laifi za ku haɗa kuma in aka zo za a ɗauki zakar irin yadda take a haɗe ba irin yadda take a rarraba ba inda arba'in da uku da mai arba'in da biyar da mai sattin da sauran sun aka zo kowa ɗaiɗai za a ɗauka a tashi in aka zo lissafi da a yi in sun kai ɗari uku inda a arba'in arba'in kin da muke da mu daga kowa za a ɗauki ɗaya ɗaya a diba dabbobi biyar to yanzu ba za su wuce ba dabbobi uku abin da za a ɗauka na'am
wala yujma'u bayna muftarikin wala yufarraqu bayna mujtami'in khashiyata sadaqati malam yace wala yujma'u bayna muftarikin ba a raba ba a tattara ba a hada garken da yake lallabe khashiyata sadaqa saboda jin tsoron zakka ta yawaita wato yujma'u baina muftariqin a hada tsakankanin garken da yake rarrabe saboda jin tsoron zakka yanzu misali mu biyar ne muke da kai garki kana da 40 ni ina da 40 shi yana da 40 shi yana da 40 shi yana da 40 in mai tattara zakka ya zo shi in kowa garken shi daban ne nawa nawa zai dauka ɗabiyar zai ɗauka ko to yanzu da muka zo muka yi shawara muka ce wannan ɗabiyar kinwa in ya kama ho ya cuce mu kawai ba su je mu gani ba kawai zai kama mu ɗabiyar yanzu in muka haɗa su dukkan su dabbobin ɗari biyu ne in aka zo ɗari biyu nawa zai ɗauka ɗa biyar hakan zai ɗauka nawa suka ragu to ɗa uku suka ragu ko to yanzu bai halitta a yi haka na baya halitta a haɗa garken da yake lallabe a da saboda jin tsoron adadin zakata yawa baya halitta a yi haka nan ha kuma wala yufarraqu baina mujtami'in khashyata sadaqa haka nan ba a rarraba tsakankanin garken da yake haɗe saboda jin tsoron sadaka saboda jin tsoron zakka na shi ma baya halitta yanzu misali ko biyu ne kuke da kwai garki kana da kwai ɗaɗari da goma a cikin wannan garkin shi yana da ɗaɗari yanzu yana haɗa suke in mai tattara da ka zo shi nawa zai ɗauka a ciki ɗa uku zai ɗauka amma in ya zama to ɗarin da goma shi daban naka ɗarin daban nawa nawa zai ɗauka in ya zo ɗaiɗai zai ɗauka to wannan baya halitta a raba garki saboda jin tsoron adadin da za a ɗauka yana da yawa ce to ka gani dai kai ɗari da goma gare ka ni ɗari garan in lokacin muna kowa shi kaɗai na yin aka zo ɗaya ce zai kama yanzu kuma in ya zo ya lissafa ɗari uku ɗari biyu da goma ɗa uku zai kama a ciki ba imani ba gare shi wannan mutumin to shi ma'ana a wannan lokacin baya halitta a yi haka na na'am
وتؤثر التخفيف كما لكي وعشرين أو التثقيل كما لكي أتين وشات شكرا وتؤثر التخفيف واتو أنا في في تسوكي كما لكي مئة وعشرين كما عند متون أكو wanda suka mallaki a suka mallaki dabobi 120 mun gane da kyau mutane bi kai kamali kai mi'atin wa ishirin kamar waɗanda suke mamallaka na dabobi ɗari da ashirin kowa daga cikinsu yana da kwai sattin daidai mun gane da kyau yanzu aka zo kenan a cikin dukiyarsu inda bice za a ɗauka a lokacin da garkin yake lallabe yanzu ɗaya za a kama mun gane da kyau awit tasqil ko kuma nauyi ana fifita nauyi ɗin ya ce kamari kai mai a taini wa shatin kamar waɗanda suke mamallaka tumakai 201 ɗaya yana da kwai tumakai 100 ɗaya yana da kwai 101 to za a wannan lokacin in inda ya bayyana cewa sun gudu ne saboda sun gudu ne saboda zaka kada ta ƙaru to shi kenan sai a haɗe ta sai a haɗe ta a wani lokacin alat tafkil za a musu sai a haɗe ta a ɗauki ɗari a ɗauki ɗa uku a ciki inda ɗari biyu da ɗaya ɗa uku ne haƙƙin Allah ɗari da ashirin in a rarraba take shi kenan sai a rarraba musu kowanne a ɗauki ɗaya ɗaya a ciki kenan inda a haɗa suke ɗa ɗa ɗaya lakan za a kama na'am
فإن ظهر قصد الانفراد أخذوا بحال الانفراد ويصدقون في قصد المصلحة فإن اتهموا أخلفوا نعم والنساب المؤلف إن أخذ منه متعولا متأولا متأولا تراد بحساب أملاكهم بحسب بحسب أملاكهم كما لو زاد الفرد بخلط دونه وإلا فهي من مالك من مالكها كما كما أخوذة كالمأخوذة من دون النساب to shikenan mala yace fa in zahara qasdul firar idan dai nufin gudu ya bayyana ga su waɗannan masu dabobi din a gano cewa lalle nufin su gudu daga bayar da zakka ce mai yawa yasa suka rarraba wannan garken da yake haɗe ko suka haɗa wannan garken da yake rarrabe to yanzu ukhidu sai a amshi zakar a wajensu bi halil infirat a halin da a lokacin da suke su kadai ma'ana bima kana qabla at-tafriq aw al-ijtima'i sai a amsa a lokacin kafin shi mai tattara zakka ya zo shi yanda yanayin wannan garken nasu yake ya bayyana cewa mutane ne sun yi tsumulmula sun yi wayo don zakka ta ragu a cikin dukiyarsu to shikenan sai a amshe ta irin yadda ya dace a amshe ta kafin su yi wannan tsumulmula ɗin mun gane da kyau wa yusaddaquna sannan kuma ana gaskata su su waɗannan masu garke fi qasdil maslaha cikin nufin maslaha da suka yi suka ce wallahi su ba komai yasa suka hada wannan garaken nasu ba suka mai da shi garke guda ɗaya maslaha ce ta sa ko kuma suka ce wallahi ba komai yasa suka rarraba ba wannan garken da da guda ɗaya ne suka mai da shi gida uku ko hudu ba ce dai nufin maslaha saboda ana samun waɗansu ƙananan matsaloli suna girmowa suka ga cewa to kada manya su shigo manyan matsaloli su shigo shi yasa suka rarraba amma ba wai don kada zakata ya waita bane to wannan ana gaskata su fa tuhimu to idan aka tuhumce su cikin cewa lallai ho ba dan Allah bane suka yi wannan abu ba saboda maslaha bane suka yi sun yi haka ne saboda gujewa zakka ana tuhumar cewa lallai akwai biye kasan kadugo to yanzu uhulifu sai a rantsar da su shi ganin sai a ce to ku rantse da Allah cewa lallai wannan abin da kuka yi ba dan gujewa adadin zakka ta yawaita bane a cikin dukiyar ku kuka yi kun yi ne saboda maslaha to idan suka rantse kuma shi kenan falal alhamdu sai a ba su yanda suke so sai a ɗoka a yanda yanayin abin ya bayar wani sabul mu'allaf nisabi wanda aka, aka haɗa shi daga dukiyar mutane biyu ko uku shine al-mu'allaf to in akhadha sa'i minhu muta'awwilan idan mai tattara zakka ya amshi wani abu daga cikinsa ya zo ya kama wata dabba daga ciki muta'awilan yana mai tawilin cewa wannan nisabi ne na mutum ɗaya wannan dukiya ce ta mutum ɗaya to tara dubi hasabi amlakim to sai su yi mai daddeniya a tsakankaninsu gwalgwadon yadda suka mallaka ɗin wato abin da yake nufi a nan yanzu garke ne na mutum uku kowa yana da kwai timkiya ashirin ashirin guda nawa kenan guda sattin da mai tattara da ya zo shi da ya lissafa yan da ya turwa kat da ya zo shi dama da da faransai idan kasu rena shi ce akwai a tinkiya ɗaya da za ku bayar daga ce a ya ce to ce sattin gare ku ɗaya za ku bayar ɗiganin su da musamman uku shibi na suka ce to a kama yanzu shi tunanin shi na mamallaki ɗaya ne wannan tumakan da guda sattin ta ya kama guda ɗaya a ciki ya tafi da ita to yanzu kuma kowa a ciki nisabin wannan mu'allaf ne na mutane ne da ya koma nisabin ba na mutum ɗaya ba ne to yanzu a wannan lokacin sai a yi da safi a yi wa wannan tinkiyar kuɗi a ta wanda aka ɗauka ɗin in aka ce jaka talatin ci yanzu kowa tun da ashirin ashirin gare shi ko to jaka goma goma za a haɗa shi wanda ta muke shi ce a kama sai haɗa mashi jika ashirin shi ne tara dubi hasabi amlaki sai su kokoma wa junansu gwalgwadon yadda suka mallaka na'am kama lauza da fardu kamar da a ce farillar za ta ƙaru bi khalidu dunihi da cuɗanya da mu'amala da wanda ya zamanto yana da kwai ƙasa da nisabi misali mutum ne yana da kwai tumakai guda ɗari sun kai nisabi ko ba su kai ba sun kai nisabi shi sai ga wani shi kuma a gefe ɗaya yana da kwai guda ashirin da biyar sun kai nisabi ko ba su kai ba ba su kai ba yanzu ya aka haɗa ɗari a da ɗari zaka in aka zo za a fudda nawa za a hudda ɗaya za a fudda to yanzu da aka haɗa ta da ashirin da biyar nawa za a hudda biyu to sai zaman to farilla ɗin ta ƙaru saboda an cuɗanya wannan dukiya mai yawa wanda ta kai nisabi da dukiyar da ita kuma ba ta kai nisabi ba to za a wannan lokacin shi ma sai a zo a yi lissafi tara dubi hasbi amlaki sai su yi koman meniya a da yanda gwalgwalar yanda suka mallaka yanzu wannan tumkiyar ɗaya da aka ɗauka yanzu 25 gida nawa za a yi ɗari kafin a yi 25 gida nawa za a yi ta kan a yi ɗari gida hudu ko to yanzu ya zo a kasa kudin wannan dabbar ɗaya gida biyar in aka kasa shi gida biyar mai ɗari nawa zai ɗauka gida hudu yanzu aka ce wannan dabbar an mata jika ashirin wanda aka kama ta biyu an mata jika ashirin to mai ɗari shi gida hudu zai ɗauka jika goma sha shida zai ɗauka shi kuma mai ashirin da biyar sai ba da jika hudu mun gane da kyau in jika hamsin aka mata mai ɗari zai bayar da jika arba'in ne ko yana ga shi ne kashe hudu cikin biyar kenan shi kuma mai ɗa ashirin da biyar zai bayar da jika goma ne to haka za a yi lissafi shi ne taradu bi hasabi a bi hasabi amlakihim wa illa fahiyya min maliki hakal ma'khudati min dunin nisabi to wa illa idan ya zamanto ba wai shi wannan mai tattara zaka bai kama ta bane muta'awwilan kawai ya kama ne kawai saboda zalunci da ya zo shi kawai kwace ne yayi ya shigo cikin garke lissafa kai garken ku kuna da kwai tumakai 38 daga ce eh haka ne 38 ce ƙarya kuke munafukan banza munafukan washi ya kun ga za a zo a ɗauki wannan zaka ku zo ku ɗauki ku cire wa'insu ku je ku ɓoye su kawai ya ɗauki ɗaya ya tafi da ita yanzu da ya tafi da ɗayan nan to fahiyya min maliki ha wannan asara ta mai ita ce wanda aka kama tashi kawai haƙuri dai Allah ne ya ɗora mishi kalma a hudati min dunin nisabi tamkar wanda aka amsa ƙasa da nisabi irin wanda ya zamanto an amshe ta ƙasa da nisabi to ita ma dai wannan kawai mutum zai haƙuri musiba ce ta sauka a kan shi sai ya haƙuri ya ɗauke ta da hannu biyu to wani anan abin da yake nufi in ya zamanto wannan wanda aka ɗaukan in ma ba ta kai nisabi ba da ya zo shi a 125 guda biyu ce zai kama kawai sai ya kama uku aka yi aka yi da shi ya ce ai shi ba su isa ba uku zai kama ai garke uku ne aka hada arba'in arba'in ne aka hada shi guda uku ɗaya yana da arba'in da biyar ma kawai hada ya ɗauki uku ya tafi da ita yanzu shi kenan kawai haƙuri zai wanda aka ɗauki nashin wannan haƙuri zai musiba ce Allah ya ɗora mishi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya bashi lada cikin wannan musibar kuma ya mai mai da abin da ya fi alkhairi sama da abin da aka amsa daga wajen shi hakanan shi ma mutumin da aka kama tashi wanda bata kai nisabi ba ku biyar kun alhaɗa wancan yana da kwai tumkiya takwas wancan yana da kwai biyar wancan yana da tara duka dai guda talatin da wani abu ne ba su kai arba'in ba kiran da ya zo kawai ce ja'iran banza ce yara kan a ashe ku muke da wayo ce kun zo ku yi dabara ko don kal a hudda haƙƙin Allah a cikin dukiyar ka kai da hula da komi ce to na gane kai zaman Nijeriya kai nima na yi shi ina ne ɗauki ɗaya ku kuma ta ku na garken na ku biyar ne to yanzu ba wanda za a ce biya kawai wanda aka kama tashi shi zai ɗauki haƙuri kawai musiba ce Allah ya ɗora mishi na'am
ولا خلقة في غير الماشية ولا زكاة في حيوان غيرها ولا ضمان لتلفها قبل مجيء الساعي فإن قص فإن فإن فإن قصها فرارا ضمنا.
شيكنا. malam ya ce wala hulɓata fi ghairil mashiyati ba a cuɗanya inda ba a cikin dabobi ba ne in dai ba a zakka ta dabbobi ba ce ba a hada ba a hada mu'amalan nan in wannan yana da gona ni ina da gona wancan yana da gona kowa gonar shi daban ko in muka ce saboda mu sauƙaƙe akan mu aiki kai kai noma ni in yi maimai shi yayi kala to ba za a ce ba a hada kowa ai an san gonar shi iya abin da za yi shine babu wannan hulɗa din in dai ba a cikin dabbobi bane wala zakata fi hayawanin ghairiha malam yace haka nan babu zaka a cikin waɗansu dabobi in banda waɗannan dabobin na ni'ima guda hudu babu zaka a cikin raƙum a cikin dawakai babu zaka a cikin jakai babu zaka a cikin alfadarai idan mutum ya mallaki jakai wanda sun kai 500 babu zaka a cikin su kawai sai ta kai kawo a ciki kawai wala dhamana li talafiha qabla maji'i sa'i sannan kuma hakanan babu ramuwa li talafiha ga hallakar wannan dabba da ta yi qabla maji'i sa'i kafin zawar mai tattara zakka ba za a ce ba sai ya rama kuma yanzu misali an san yana da kwai garke guda a bara da aka zo cikin garken shi an lissafa tumakai guda 45 yanzu shi kenan kawai sauran kwana goma za a zo bana kawai gisho sai ya kama dabobi ya yi dubara ya kawo su cikin gari ya sai da su ya bar guda uku ko hudu saboda garken kale zaman to empty kanin da ya zo ce kai ina wannan garken naka ya ce yanzu kudi ne a hannuna to ba zai ce ba dole sai ya rama guda ce ai wannan cutar da ta zo ta Allah ya sa dai an je an sai da waɗansu amma waɗansu sun ma bi in bunga to ba zai rama ba mun gane da kyau fa inna qasaha firaran damina ko fa inna qasaha to idan ya rage su firaran saboda gudu daga bayar da zakka misali mutumin da a wajen shi ya mallaki dabobi dubu shi kanan dabba dubu guda nawa za a ba da haƙin Allah a ciki guda goma ko to shi kenan zu kawai da ya tashi kawai sai ya tafi wani yanki can inda ba salula ba kaza ya ga dama yake shigowa gari ya je yake kiwon shi a can yadda ya shekara biyar yanzu kuma da ya tashi zai zo shi gida zai koma kawai sai shiru ya ce in na ni gida fa wannan abun matsala ne kawai sai sai da wannan garken gabaki ɗaya sai bar ɗa 46 yanzu goma goma sau biyar nawa za ta bada hamsin yanzu ya ce zai komo da ɗa 46 in ya zo da ɗa 46 a ciki haƙƙin allah nawa ne a ciki ɗa ɗaya ce kawai zuwa zai kawai je shi da ba da alƙali to shi kenan yanzu damina yanzu sai ya rama in aka zo inda ya rage ta ne firaran da ya lissafi ya ce aka je yanzu sai an kama mishi tamakai hamsin ya ce ya kawo bari ya wata dubara baya je shi buma da diyawa da hamsin da arba'in da biyar zai je ko da arba'in da shida da yan aka gani dai a san cewa lalle lamari ya kai mishi to yanzu damina sai ya rama abin da yake kan shi yanzu shi ne za a kama waɗannan tumakai yanzu a kowace shekara za a amshi tara ne a kowace shekara za a amshi tara sai ya amshi misali sai a amshi wannan 46 ɗin dukansu gabaki ɗaya za a amshi mun gane da kyau na'am ina ga sai mu kwana nan ko na'am shi ne ya ce kamar inda hu alfu shatin kawo misali mutumin da yake da kwai tamakai dubu sun mafarra anin zakati hamsa sinina sannan ya gudu bai ba da zakarsu ba tsawon shekara biyar da ya tashi kuma zai dawo sun maraja bi sittin wa arba'in na shatan sannan kuma sai ya dawo da tamakai arba'in da shida wa akhadha sa'i al'amil awwal ashrata shiyahin to yanzu in ya zo a sa'i mai tattara zakka a shekara ta farko zai ce to kana da kwai dubu ko yanzu raƙumma a tumakai goma za ka bada sai ya kama tumakai goma shi kenan yanzu fa ya hudu sittan wa talatina shatan al'awamil arba sai ya kama tumakai talatin da shida a kan shekarun hudu da suke saura saboda yanzu yana aka hudda goma cikin dubu sauran nawa ɗari tara da gomiya tara to ɗari tara da gomiya tara a haƙƙin Allah nawa ne a ciki yanzu ɗa tara ko to yanzu ɗa tara kawai zai tafi dawa tsawon shekara hudun nan sai ya zama to arba'in da shidda nan da ya zo da shi da ya zo da su gabaki ɗaya a kwace mishi su sai kuma ya je shi ya siyo su in yana su mun gane da kyau shine cewa an kulle amin tis'un a kowace shekara sai ya amshi tara a kowace shekara na kowace shekara tara tara sau hudu kenan za ta bada 36 kenan 46 duka za a amshi na wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik